أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليل وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريتين ثلاثة شابك ويقوة رمضان haka ne ko? o litinin muke ko? amma ramadan ɗin daidai niki sha bakwai yawwa sha bakwai ga ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in shida, sha bakwai ga watan maris shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar, kuma muna sa ran yau za mu kammala tafsirin suwar alfalak suratul falak da suratul nas wanda su ne cikin mu'awizat guda uku jiya mun fassara guda kuma mun mai da hankali sosai wajen bayanin falalar waɗannan surori guda uku har kowa ya ji cewa ashe lalle karatu sai na tarin amfani haka ne ko ba haka to Allah ran maka karanta mana suratul falaq da suratul nas
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
to bari mu fara fassara ayoyin kafin mu ƙara sharhi game da fa'idodin da ke tattare da su bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq Allah ya ce ma annabinsa kayi addu'a qul manzo Allah ka faɗa mun faɗi cewa saboda cika aikin manzon Allah na isar da saƙo duk da umarnin bai cire ba an ce tafi ka ce kaza in ka je galibi wannan ka ce ɗin ba za ta fito ba to ba haka ba tafi ka ce ina kiran wani to in ka je cewa za ka yi wani yana kiranka shi annabi cewa zai Allah ya ce min tafi ka ce ina kiran wani bai rage komai cikin kalmar Allah wannan shi zai ƙara tabbata maka wato kiyayewar da Allah ya mal Qur'ani ba abin da aka cire a ciki an yi wani lokaci da Gaddafi yake musu wannan kulkul na cikin Qur'ani yace do a cire su ba su da amfani sai aka shirye delegate daga Rabitatul Alam Islami aka sai Sheikh Abubakar Mahmud Gumi cikin delegate inda za su je su yi masa nasiha suka je suka zauna da shi suka tattauna bayan sun tafiye su sai yasa a sa gari dai cewa rabitatul alamin islami ce ta aiko neman taimako a gurinsa na taɓa jin wannan daga shi shek din Allah ya gafarta masa yana da wani kundi green book yake ko alkitabul akbar na yi zama da shi dan littafi ne karami haka kamar constitution yake amma shi a gurinsa tafarki ne na rayuwa da haka in ka je daga airport din tripoli za ka ga alamun yadda ake darajarta wannan littafin to sai yana ganin don mi ake barin kul wannan cika aiki ne alkurani ba a canza komai a cikinsa kul da allah ya ce ma annabinsa قل أعوذ برب الفلق كما تمني أعوذ برب الفلق سي كرن تامن شد ألا كرن تامسا قل أعوذ برب الفلق النبي كي الدعاء كتش أعوذ إنا نيمن صري دكاريا برب الفلق da ubangijin safiya wanda yake wayewar gari ko kuma ubangijin da yake tsage alfijir ko ubangijin da yake tsage wato kwaya sai ta fito ta zama zangarniya min sharri ma khalaq ina neman tsarin ubangijin falaki min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta don haka duk halittar da ke tattare da sharri in kai wannan addu'a ka nemi kariyar Allah da gare ta a matsayinka da ɗan adam wanda bai iyawa da ita sawa'un wannan halittar aljani ce ko mutum ce ko dabba ce ko ƙwaro ce kai ko da kai kanka ne wa na'udhu billahi min شرور أنفسنا النفس رأيوك كنت تنادو وني شري غريك إنبك ينكلي سو نيمان صارين الله هردق رأيوك إتكنك إتكنت من شر ما خلق دك شر دو أبن دا الله لتا ومن شر غاسق إذا وقب دكما شر الغاسق واتو دري إذا وقب إذا يسكي دهنسا الغاسق أنا دري ko kuma abin da ke tattare da dare akwai ruwaya ingantatta za mu karanta ta cewa wata wato dare wuri ne matattara sharri matattara kuma masharanta duk wani mai mugun dufi a cikin dare yake kulla shi kuma a cikin dare yake zartar da shi sau da haka mugun aljani ne mugun yadda dabba ce mugun ɗan adam ne to a cikin dare suke sulalawa su yi ɓarna don haka sai Allah ya umarci annabi sai nemi tsarin ubangijin falaki daga gasikin izawaka wa min sharrin nafasati fil uqad da kuma sharrin mataye masu tofi akan kulle-kulle da suke yi da sihiri idan za a kulla maka sharri za a samu laya a dunkata kimtsata a yi tofi a kanta sai a ji a turbuɗe misali mace ce ana so ta ƙi mijinta sai a samu dungin ƙwai sai a haɗa laya da shi a rubuta sunan mijin a ciki sai a samu aje a sa ƙarƙashin murhunta ko ƙarƙashin gadonta ko wani guri dai inda zai mata tasiri wanda ya ta hatsarin ma aje makabarta a bizne ko kuma aje gulbi aje faruwa ya tafi da shi ko aje mahauta inda jini ke gudana sai a ɗiga abin da aka rubuta matuƙar jinin na gudana mace jini na gudana ga sai ce ta sakin jini ya zan kullum al'ada take ta zama istihala ba ta warkewa saboda kan mijinta ya more ta su annafasat fil uqad sune mata masu sihiri wasu malamai sun ce annafasat an fada kalmar mata saboda sihiri ya fi yawa ga mata wancan zamanin kenan yanzu maza su fi yawa sai dai kwastomominsu mata ne galibi da kuma kowa banda 'yan siyasa to kar 'yan siyasa su ce na taɓa su da kowa banda 'yan siyasa sannan wasu ka ce a'a na fasad ayan fanda shine saboda ana nufin tsawa'if ƙungiyoyin bokaye saboda su kansu iri-iri wa min sharril waswasil khannas sannan Allah ina neman tsarin ka na faɗa bi rabbin nasi to wa min sharri hasidin idha hasad da kuma sharrin mahasadi idan hasada ta motsa shi ma nan babu mugu irinsa za mu ƙara bayani a kansa to waɗannan duka abubuwa ne da ana neman tsarin Allah da gare su kula auzu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq kaga daga cewa sharri abinda Allah ya halitta komai ya shiga amma ta ka ƙara kidewa min sharri ghasiqin idza waqa sharrin dare da abinda ke kulli kunshi cikin sa na sharri da sharrin bokaye da sharrin mahasadi wanda zamu ƙara sharhi akan sa bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas nan kuma Allah ya ce ya kai manzo mai daraja ka roƙi tsarin Allah Ubangijin talikai, Ubangijin mutane, shi ya samu ake kiranta suratun nas, saboda an maimaita maganar mutane a ciki, malikin nas, mamallakin mutane, ilahin nas, Ubangijin mutane, da farko rabbu ne gare mu shi halicce mu, sannan kuma maliku ne shi ke da ikon mu, sannan kuma ilahu ne shi ne wanda ya kamata mu bauta mu. kaga a can an nemi tsarin Allah da suna guda bi rabbil falaq daga sharurruka guda nawa min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasat fil qad wa min sharri hasidin idha hasad nan kuma an nemi tsarin Allah da suna iko rabbun nas malikun nas ilahun nas sai kuma me min sharri alwaswasil khannas daga abu guda min sharri alwaswasil khannas ina neman tsarin Allah Ubangijin mutane mamallakin mutane abin bautar mutane min sharril waswas daga sharrin shaidan mai sanya waswasi mai kai da komo cikin zuciyar dan adam yana raya masa barna yana raya masa sabon Allah yana raya masa ma'asi alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake kai da komo cikin kirazan mutane yana koya masa barna min aljinnati wan nas shaidanin nan na aljanu ne ko na mutane to wannan ita ce fassarar waɗannan ayoyi ga kuma ƙarin bayani kamar yadda muka karanta jiya suratul falaq ana kiranta suratul falaq kuma ana kiranta suratul qul a'udhu birabbil falaq domin uqbat ibn amir ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta alam tara ayatin unzilatil laylata lam yura mithluhunna qattu قل أعوذ برب الفلق لقل أعوذ برب الناس wannan hadisi na ukba yana nuna mana babu surorin da suka kai waɗannan surorin lam yura mithluhunna ba a taɓa ganin irinsu ba sannan mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ukba ya rika karanta su bayan kowace sallah haka ne ko? hukumanta sannan a dai hadisin uku ba har wa yau ya ce annabi ya ce mini sallallahu alaihi wasallam baka so in koya maka wasu surorin qur'ani waɗanda babu irin su a taura ko zabura ko lijila ko qur'ani kansa yace karka bari wani dare baka karanta su ba sai karanta masa qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas to mun dai ji falaloli da yada waɗannan surori kuma mun ji cewa suna da amfani ga wanda yake karanta su da safiya da marici to sai dalilin saukar surorin zai dubna arkam radiyallahu anhu ya rutu hadisi yana cikin sahihain cewa saharar nabiya sallallahu alaihi sallama rajulun min al-yahud wani mutum daga yahuda ya yi wa manzo Allah sihiri fashtaka sai annabi ya zazzabi kamar yadda a yakin ohud wani ya harbe shi da mashi ya fada ga haƙoransa ya kafe ya yi masa ciwo haka shi kuma wanda ya irin nasu harbi na sihiri sai zazzabi ya kama manzo Allah fatahu jibrilu fa nazala alaihi bil mu'awwidhatayn sai jibrilu ya zo wurin manzo Allah ya sauko masa da surorin nan guda biyu وقال إن رجلا من اليهود سحرك يتشي وانا متندك يهودا يايمك سيري والسحر, والسحر في بئر فلان كما سير دي هذا هنا تنسكري جولي كذاري جوالي زامجي ذي أروان فأرسل عليا فجاء بي سيما قال الله علي يجي الشقريت جنة يتوني يتوكو أن أبن أكي سيري فأمره أن يحل العقد sai manzo Allah ya ce ma Aliyu ya warware wannan kulle-kullen kaga min nafasat fil waqt kulle-kulle ne guda goma sha ɗaya wa ya ƙara'u ayatan kowane kulle aka warware a karanta aya ɗaya faja'ala ya ƙara'u wa ya hullu aliyu in ya kwanci wannan sai ya ce kula auzu bi rabbil falaq sai yadda ita in ya ɗauko ta min sharri ma khalaq ya yadda ita haka har ya karanta su goma sha ɗaya hatta qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ka annama unshita min iqam sai manzo Allah ya zabura kai kace wanda da a daure ki aka sake shi daure dai amma daure irin na masu sihiri wanda ba sai sun ganka ba sai sun zo kusa da kai فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئا مما صنع به من ذا الله بي كرا بيهود ne yace naga abin da kai mun ko ya maida masa bahasi ba wala arahu fi waji ko ga fuska manzo Allah bai canza masa ba sai kamar ba abin da ya faru wato hali irin na manzo Allah sai shi ni kardani ne ya kake zato ila wasu ku sun ji labarai da zo ga garko FM ko ga bishin FM masu akwajiya ko masu amfani da sunana suna neman kuɗi ga manyan mutane da aka kamo su na shiga police station gabar ta malam don Allah ka taimake mu ina wani fizgi kabata da fita na ce ni ba ruwana da su amma dai yawa an je kotu kuma na umarci lauya na ya roƙi alƙali don Allah a sassauta musu saboda watan azumi ba ni son su ci gaba da zama gidan yari kwanansu biyar ana bincike a kansu ba ni son su ci gaba da zama gidan yari ga azumi kuma ga sallata kuma duk masu iyali ne daga garin kano ɗayansu ma dai tsotsayi ne don kaci sana'a sababbin mutum ne shi ma kawai dai mutum ne dai da bai zama sai ya zama kansa fitina to sai aka musu hukunci na ɗauri ko tara kaga wannan sauki ne laifinsu na farko na conspiracy don haɗa baki suka yi ɗayan shi ya koya ma ɗayan yadda za a ɗauko layi a yi dibilwa a yi manipulating true cola sai ta rubuta prof mansur sokoto don haka da an kira sai kaga prof mansur sokoto ne ya kira ka ɗayan shi ka kira ya ce ka san muna da jama'a yanzu ga azumi da Allah a taimaka mana da abinci duk mu raba ma mutane to sai dubunsu ta cika ɗaya daga cikin liman wannan masallaci ya samu labari ya bibiya malam bello ya bibi labarin har suka zo hannu to yanzu da ya musu hukunci laifinsu na biyu kuma na impersonation ɗin amfani da sunan wani shi kuma sai aka yi masu tara ta shekara biyar ɗaurin shekara biyar ko tarar dubu ɗari da ashirin kowannen kaga da har yanzu kotu ta sassauta musu ni kuma aka ce su ba ni haƙuri in public da haka yake yanzu ya halatta gare ni in sa bidiyon da aka yi da su duniya ta gani kuma in sa ga tashoshe tashi labarai tuni ma sun ɗauka to shi manzo Allah sallallahu alaihi ko ba hasin magana bai ba kawai sai kaman ma bai ba ya share to ni ko na so in yi haka nan ban iyawa saboda me ina jin labarin abubuwa suna gudana irin wannan ya kamata a dan nuna izina wanda ke ganin kaman babu hukuma ya san akwai ta wanda ke ganin ba abin da zai faru ya san yana iya faruwa domin waɗanda yadda za su komai ko kuma wani ya bi sawunsu ya komai kaga ba lalle ya samu sassauci ba suna suna yi ko to in kun ji labari ku kawo min Allah ya sauwaka wato akwai talauci akwai talaucin zuciya wani kawai yana neman ta koka kaya zai samu abinci ya ciyar da iyalansa to amma in ka ɗaure kanka shekara biyar ko bakwai gidan yari ai ka cuta ba iyali wani aisha ta radiyallahu anha ga wani hadisi na na aisha shi ma yana cikin bukhari da muslim kamar da za mu gani shi ne hadisi na 3,268 yana ce sai muslim hadisi na 2,189 na na aisha ta ce sahara rasulallah sallallahu alaihi wasallam yahudiyun min yahudi bani zurai kaga abinda zai dubna arka bai faɗi bai zai ta faɗa nana isha ta ce wani bai yahudi daga cikin yahudawan kabilan bani zurai shi ya ma manzon Allah sihiri yuqalu lahu labid ibn al-as har sunansa ta faɗi hatta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu shay'a wa ma yaf'alu saboda yanayin zazzabin da manzo Allah ya shiga sai ya ga kamar yayi abu alhalin bai ba anya kuwai ɗazu ashe ban ce a yi kaza ba sai sai ba ka faɗa ba ɗazu da na shigo gidan nan ban ɗauki kaza ba ce ba ka ɗauka wato an yi tasiri ga yanayin jikinsa da tunaninsa wa ma yaf'alu tace kuma abin bai yi shi ba amma sai ga kamar yayi hatta idza kana zata yawmin aw zata lailatin sai da aka zo wani yini tace ko kuma wani dare da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma da'a thumma da'a wato manzo labin ya dame shi yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a thumma qala ya aisha yana gama addu'a sai ya aisha ash'irti anna allah aftani fi mastaftatu fihi ko ke ji yanzu Allah ya min fatawa game da abin da na nemi bayanin sa ja'ani rajulani faqada ahduma inda ra'si wal akharu inda rijlayya yace ina kwanci sai mutum biyu suka zo kamar yana bacci ko yana tsakanin bacci da farke yace sai mutum biyu suka zo ɗaya tsaya gun kaina ɗaya tsaya gun kafafuna faqala alladhi inda ra'si lil ladhi inda rijlayya aw alladhi inda rijlayya lil ladhi inda ra'si sai ɗayan su yace ma ɗaya ma waje urrajul mike damun mutumin nan qala matbubun yace sihiri akai masa qala man tabbahu yace wa masa sihiri yace labid ibn al-asam qala fi ayi shay'in yace da meye masa sihiri qala fi mushtin wa mushaqatin wa juffi tal'ati dhakar yace abu uku ne hada da mashaci da gashi wato sai da ka samu mashacin da annabi amfani da sana ka samu gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallam mai sihiri yakan nemi wani abu wanda ya taba jikinka wasu sun taba kulla mini wannan abinka da kariyar Allah wai wata ce wallahi tana ta haifi ɗa tana so ɗan ce albarka don Allah in ba da riga ta yi ciki a sama yaron nan sai na ce an ba a neman albarka da gangan jikinmu aka dawo ta biyu naman ta menene na uku wai dai takalmin da na sa to sai daga bayanan na ce wannan fasihiri ma suke so sai ba daga Allah ya kiyaye ni da sunna don ba don sunna ba da sai in ce eh mai girma ni mai albarka ya cire rigar in bayan sai a ce abu siri kuma tun da ya ce annabi ba zai ci malam mansur ba sai ya ci ni kan zai iya mini fiye da haka don da shi annabi yana cikin kariyar Allah fiye da kowa to sai suka samu mashaci da gashin kai da wato gundan namijin da biyu kusan gunda hausa ce da ba a cika amfani da ita saboda ba kasar da bino muke idan ka balle da bino ba yana da ɗa a ciki ba wannan ɗan ba kwance ki a cikin wata fata ba wannan fatar tana da wata ƙereriya to ko fatar ko ƙereriya su ake ita ke kira gunda to amma ta namijin da binu ta ji wani sharrin masayar zai iya ce ka samo akaifa kusan akaifa sakwata kusan akaifa kana su ce ƙumba ko za ce ka nemi ƙumbar macen damo mai gurgunta ko kuma makahon damo to kai ina ma kaga damo bale ka gane makaho da mara nabi idan to amma duk da ka za su iya tura aljani ya nemo tun da shi abu ne mai sauƙi da to su ne ya haɗa yanzu wannan mala'iku suke gaya ma annabi yana bacci ƙala fa aina huwa sai ɗaya ce to shi sihirin ina aka jefa shi ƙala fi bi'ri zai arwan ya ce a wannan abin nan rijiya da ake kira biru zai arwa fa'ataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi unasin min asabi sannan sai annabi yazo da shi da wasu cikin sabansa kaga arwayan da ta gabata ali aka aika ya ciro arwayan aisha annabi ya je da kanshi kuma zuwa da kanshi din tabbas ne wacce ruwaya kuma ali ne ya shiga ya debo shi amma annabi ya je da kansa cikin maganar ta ma don kasan ta riƙe hadisin da kyau wanda su ake kira ƙara'in dalilan da ke nuna mai ruwaya lalle ya riƙe abin da ya ruwaito sun makala ya aisha wallahi laka anna ma'aha nuqatul hinna manzo Allah yace mani aisha inda kin ga ruwan rijiyar nan sun koma kamar ruwan lalle saboda ƙarfin sihirin wala ka anna nakhlaha ru'usu shayatin kai duk da wato ‘ya'yan itatun da bindo da suka fito wurin in ka gan suka ce wato kanun shaidannu ne laraba suna misal da wannan abin nan a cikin ƙurani ma akwai shi ko? falaha ka annahu ru'usu shayatsi in abu ya cika muni haka fakultu ya rasulallah afala a haraktahu kaji wurin mu ne ta ce wanzala baka kamar shi ka kone shi shi bai hudin qala la yace a a amma ana faqad afani Allah ni Allah ya riga ban lafiya wa karitu an usira ala an-nas sharran ban sun kuma in tona wani sharri ga mutane idan aka kamo shi za a masa hukunci ba yana da mata ba ba yana da 'ya'ya ba ba yana da dangi ba ba bai hude ne yana da masu kariyarsa ba wata fitina za ta taso tun da Allah ya ban lafiya kuma sai menene an wuce wurin fa amartu biha fa dufina sai ce mata amma nayi umarna sa a rufe rijiyar gaba daya to kaga duk wannan yana nuna maka cewa wa'annan surori guda biyu maganin sihiri ne kuma wanda yake isti'aza da su Allah yana kare shi daga sharrin masu sihiri Abu Sa'id al-Khudri a wani hadisi na Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wanda malamai su inganta shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a da yakan nemi tsarin Allah daga aljanu yakan nemi tsarin Allah daga kambun baka ainul insan mu baki muke cewa ko wani yana da baki su kuma laraba ido suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ainu haqqun wato kambun baka gaskiya ne wani kaifin baki gare amma mai kaifin baki fa mahasadi ne sai ya kulla wani sharri a zuciyarsa sannan bakinsa ya tasiri ko idanunsa تجي تو أما دا الله يسوكد مؤوذتان يتكي أبو سئل الخدري فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سيهم سي النبي يرين كرنتاسو سيدين وإنت أدوين أدا ديكي أما أكو أدو أدى النبي ببريبا خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها صحابين ياتي تاتي تجي منذ الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك duk wanda ya sauka ga wani masauki ya yi wannan addu'a to ba abin da zai cuta masa a wannan masaukin har sai ya tashi da haka in ka gina gida a wurin da ana ganin masaukan aljannu ne kamar guri mai aduwa ko murna icen bishan kuka ko bari mu ba kana wani karatu mu shi iccen murna muke kiransa ganyen shi ne kuka sansamin in an dake su su ne miya to amma in aka kada ta zama bakko zama haka daga ba su su 'ya'yan nata kuma mai muke kiransu 'ya'yan ita murna shi kuma muna kiransa kwame ba wa 'ya'yan kuka muke ce ba a kwame sunansu ke ko yaro ka aika kasuwa kace so kwame ya sani zai so maka sannan akwai hadisin abu huraira radiyallahu anhu wanda ke cikin sai muslim shi ma wancan nada zuwa sai muslim yake yana ta ja'a rajulun annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullahi ma laqitu min aqrab ladaqatin albariya wani zai ce manzo Allah jiya na gamu da bone wallahi kuna ma ta harbe ni qala ama law qulta hina amsayta a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq lam tadurrak da kai wannan addu'ar da mare cika ka kwanta don cikin dare ne ta harbe shi ce da ba ta harbin ka da Allah ta lalace wa min sharri ghasiqin idza waqab malamai su magana sosai game da sharrin dare da sharrin wata bisa ga ingantattun hadisai da na gani masu maganar sharrin wata ina sa ran in Allah ya so nan gaba za a samu wani bincike na kimiyya mai nuna ko hasken wata ko magana isu wata yana da wata illa ga ɗan adam ni dai abinda na sani in ka kwana cikin hasken wata mura na kama ko ba kama amma ba shi ba ne akwai wani sharri daga alamu ba a kai ga gane shi ba amma in Allah ya so gaba za a gane shi akwai wata magana mai tsawo ta ibn al-qayyim wadda na so in karanta ta amma tsakanin da Allah na ga in mun yi haka kuma dai har yanzu ba mu muku adalci ba kuna so a sauka ko ba haka ba to amma dai ayar na nuna cewa su ma masu sihiri sun fi yin sihirinsu cikin dare lokacin dare sannan suke halarta aljannu su yi duk abin da suke yi na sihiri amma sihiri baya cutar ka sai da izinin Allah wannan shine imanin musulmi sihiri yana cutarwa amma da izinin Allah shine Allah ce ma hum bidarin bi min ahadin illa bi idla ashe Allah ya izini sai ya cuta mu don haka waɗanda ke tasiri baya da hakika sun yi kure yana da hakika kuma yana cutarwa ba wai khayal ne kawai ba yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a nau'i ne sihrul khayal wanda za a gwada abu kamar haka yake amma ba haka yake ba kaga macizan bokaye zamanin da Musa duk ƙarya ce ta da Musa ita ce gaskiya don haka sai ta zo ta haɗe waɗancan haka ne ko ba sama to wannan ana kiransa sihrut takhyil sihrut takhyil amma sihiri nau'i nau'i ne wanda a tafsirin suratul baqara in Allah ya so in mun kai nan za mu ƙara faɗa bayani duk da mun yi shi tun wancan lokacin da muka fara tafsiri shekara talatin da biyu da suka wuce mu yi cikakken bayani sosai akan sihiri a wannan lokacin ne muka zaƙulo wata risala ta bimbaz game da sihiri da bokaye da aka su muka watsa ta daga bisani wata mata balarabiya ta nemi a fassara ta zuwa dukkan yarurruka na duniya a buga ta kuma kungiyar malamai ta afirka wadda professor sani umar rijiyar lemu shine wakilin ta arewacin najeriya to wannan kungiyar ta sana buga littafin su suka biya kuɗi na buga shi a jos kuma an watsa shi da yawa ina da a sakwato kaɗai mun buga mun watsa kaman sama da dubu biyar amma duk najeriya ko ina an watsa shi ina da mun buga ya fi dubu ɗari har yanzu a gidana akwai sauran kwafi ɗin shi an shekaru da yawa kuma ya kamata a sake ɗauki ƙaramar risala ce amma yana da kyau musamman mata masu bin bokaye su karanta wannan risalar su ga abin da ke cikin ta insha Allah zan sake nemo ta to sihiri gaskiya ne amma baya aiki sai da izinin Allah da Allah ce wala yuflihu as-sahiru haythu ata duk inda boka ya zo bai rabauta ba ana nihin wai aikin sa bai ci ba a'a ai rabauta a yaren musulunci shine kazan na kwarai ko kazan mutumin kirki ko kazan na Allah ko kazan wanda Allah ya yarda da shi to bai samu yarda Allah bai samu yarda mutane amma sirri yana tasiri gashi kuma ingantattun hadisai sun tabbatar da yayi tasiri ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma masu mai da ahadisul ahad sun ce ba su yarda da su ba duk da ingancin su to da Allah ya ce wa min sharri hasidin idha hasad anan Allah ya magana mai hasada bai magana mai kambu ba saboda me saboda duka biyun mahasada ne mai hasada shine wanda ya gone ya je maka don me ka samu alheri yana jin bakin cikin Allah ya baka alkhairi to idan hasadarsa ta yi nisa to zai yi kokari ya raba ka da wannan wannan alherin da ka samu kuma ta kowace hanya yana iya yin wannan to idan mutum ya kai ma yana iya yin hanyar da za ta raba ka da alkhairi to kaga shi hasada sa ta kai intaha don haka ana neman tsarin Allah daga ire-irensu shi kuma mai kambu daman mahasadi ne yana hasada kyawun halittarka yana hasada tarin dukiyarka yana hasada iko ko mulki da Allah ya baka yana hasada jama'a ƙila da ka tara ko menene ko ilimi da kake da shi to sai ya kulla maka sharri domin wato wannan abin da kake da shi na falal ubangiji ya gushe ya rabu da kai malamai sun yi magana game da mahasadi da mai kambun baka suka ce dukkansu masharranta ne a cikin zukatansu kuma mai kambun baka har kansa yana iya cuta ibn al-qayyim ce waslu min ijab al-a'in bi shay'i thumma tatba'u kayfiyat nafsi al-khabitha thumma tas'inu ala tanfidh sammiha bi nadrati al-ma'in wa qad ya'inu ar-rajulu nafsahu wani ma kansa zai burge shi ce kai amma yau na yi kyau kan ajima sai ciwon kai وقد يكين يئين بغير إرادته بل بطبعه yace yana yi wa mai kama maka ya cuta maka bai ni ya cuta maka ba amma ɗabi'arsa ce mai hasada ya yi jayayya da ubangiji ta fuskoki guda biyar don haka shi kuma Allah zai hada shi da hukumomi guda biyar na farko abgada kulla ni'imatin zaharat ala ghairi shi duk ni'imar da ba shi adda ita ba yana kyamarta don mi aka bawa ne wannan fito na fito da Allah ne na biyu annahu sakhitun li qismati rabbih shi ya fusata da rabon ubangiji gare shi Allah ka ba wannan baka bani ba to kai kuma abin da ya baka bai ba wancan ba ba domin duk duniya ba abin da Allah ya tara ba mutum guda duk abin da aka ba wani to an baka ko irinsa ko wanda ya fi shi ta wata fuska shi yasa duk mutumin da yake burge ka abin da yake burge ka da shi in ka kusance shi za ka isko yana cikin wata fitina da wata damuwa da wata jarrabawar da kai za ka yi gurin ba kai ne shi ba in dukiya ce in hero ne suna ya yi in kuɗi ne in iko ne ko mene ne duk da kyakkyawan matan mutum ta burge ka ce kai amma wane ya more inda za ka bincika rayuwar gidansu sai ka isko yana da wani ƙalubalen da za ka ce gara da ba ni na aure ta ba to shi mai hasada bai yadda da abinda Allah ya bashi ba shi na wani yake kallo kamar yana ta ubangiji ya kai wannan rabon ni kaban kaza shi ka bashi kaza wani lokaci ma mai hasada abinda aka bashi ya fi na wanda yake hasada dan kasuwa ne mai jari miliyan saba'in amma yana hasadan mai jari dubu ɗari bakwai ana yi ko ba yi inna haza akhi lahu tis'un wa tis'una najatan ولي ناجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب تداك إن ذكرك سكتش مي أقوان وانا زي حسد سبادة أنا ذكي با حسد تشيوني إن الله يجرب شيك لشي كابوني كل زي نونا مكا ونياتيك وانا كتي أي أقوبات na uku mai hasada yana kisantakar manufar ubangiji domin ubangiji mai falala ne ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم kuma yutihi man yasha to Allah ya ba wani kai ka ce baka so don haka Allah na son alheri kai kana son ruwa kaga nan kai kishiya da Allah na hudu mai hasada yana yarda waɗanda Allah ya zaba wataƙila ma masoyan Allah domin akwai ni'imar da Allah ya baka ita don yana son kai baka to shi ko mai hasada na kyamarka saboda wannan ni'imar na biyar mai hasada ya taimaki makiyansa shine iblis to so da malamai suka ce akan wannan Allah ya yi ma duk mahasadi ukubobi guda biyar kuma bai rabuwa da su awwaluha ghammul la yanqati bai rabuwa da bakin ciki har abada saboda Allah bai fasa yin abin da ya niyya alherin da ya so ba bawansa bai bari don haka kai ko mahasadi kana cikin damuwa kana cikin bakin ciki rammun layan katsai ba haushe ma abinda ke ce hasada ga mai rabo taki kun san ma'ana wannan karin magana shuka ba taki ake ba ta sai ta girma ba to ni'ima ba ta girma sai ana hasada idan ana hasada kaga alheri sannan ma yake kara fitowa wa idza ataha Allahu nashra fadilatin tuwiyat وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاها لها لسان حسودي إن الله يسفد وتنئمك ودى دابا أغنتبا سيسامها سننك يرينك أتوروت أنا لن نبي مصيبة لا يجر عليها ما حسدين في مصيبة دبيدة رادتها أيوة نمبر إذكي مصيبة تقول ذاك تقوانا دشي كما با أباك العدد na uku mazammatun layi humadu biya zargi wanda ba a gode maka a kansa na hudu yusqitu alaihi rabb ya kusata Allah kullum Allah na cikin fushi da shi na biyar tuqlaqu alaihi abwabut tawfiq babu sadda zaka zan mai tawfiki da ubangiji babu sadda zaka riba ko kai nasara inda kana hasada wani wanda Allah ya masa ni'ima to Allah kare mu malamai sun ce abu biyu ke sa a yi hasada na farko izdira'ul mahsud wanda kake hasada ya zan ka kankanta shi ka ɗauke shi ba ko yanzu irin wani ya kamata ya samu kaza ga su mai girma ni ba su samu ba to kana gani ya yi kaɗan shi kuma Allah babu ruwansa tare kuka taso na san mutane biyu da suka taso tare abokan juna ne suna tallan wani abu a ka da kwali muna saya muna yara suka da suka yi shago wuri biyu wuri guda gane wannan gane wannan daga bayan Allah ya ɗaukaka wannan ya zan biliyoniya don Najeriya ta je shi wannan ya dawo kwalin nan ya komo yana yawo da shi yana zuwa gidajenmu yana talla ba sai wannan ya ga yanzu shi wanan nan da muke kwana tare a wundi guda sorry bari mu yi hausar da kana ke gani a tabar ma guda katifa guda filo guda yanzu shi ne zai yana da mota goma da gida goma da kaza da kaza ni yanzu a ci abincin da na ciya gagare ni zalika fadlullahi utihi man ya ciya ya zaka yi to daukar wani bai isa wani ma sai ka ce a'a wani nan ni na reno sa ni na kai shi makaranta tsinta shi ne ba kowa bane to yau Allah ya ce kowa ne ya za ka yi an shayin wannan an ba mu labarin wani wanda attajiri ne yana da yaron da yake aiki ya kawo masa fura da nama kaga ɗan aike ne ko yau da gobe sai yaro ya ɗaukaka ya zan babban mutum a duniya a zamanin clinton babba sai zan wannan shi mai gidan da asali yana son ganin clinton aka yi shadul aka bashi wajen wata hudu sai kai wata hudu kayan ka ganshi sai mai yaron nan nasa magana ce a ranka ɗaya baka gaya mun ba sai ga shi ya samun mas sannan kuma zai ganshi ne ta bidiyo sai ga shi ya samun mashi appointment na kwana uku sannan za su haɗu da shi gaba da gaba da ya zo ya gaya masu ce eh sai kalle shi wai kai ne yanzu kai isa kai haka to aikin Allah ne ta yi ta wurin ka ɗaukakar ta zo amma riga an wuce ka sai ka yi haƙuri da aikin Allah to duk wanda ya ce ni ba a wuce ni to ƙarya yake bai san duniya ba bai kuma iya zamanta ba to cewa ni ba a wuce ni wani bai isa wuce ni ba shine dalilin farko na hasada na biyu suka ce ijabul hasidi bi nafsi mutum ya zan shi yana wato yana ganin girman wato kansa na burge shi yana ganin ni na isa to sau da haka dole ya aka yi wani ya kai kuma wannan hasada da Allah ya ce am ya hasudunan nasa alama a tahumullahu min fadlihi hasadar da yahuda ke ma'annabawa ita ta ke ita da suke ma'annabi muhammad ita ta da su bi shi sallallahu alaihi wasallam suna da tabbacin annabta za ta bayyana madina don haka suka tare a madina suna zaton tunda duk annabawa jikokin annabi ibrahim ne kuma duk inda aka fito jikoki ishaq ne to ko yanzu gidansu annabi zai fito sai fito gidan ismail inda ba su zato wanda suke gani ba kowa ba suna ganin su ƙauyawa suna ganin su jahilai suna ganin su talakawa suna ganin su raunana ba su da wayo kun gane to sai Allah ya fitar da annabta daga can don haka sai hasada ta motsa to mutum yanzu yana ganin girman kansa fiye da kima yana cikin manyan abu da kika wasada saboda haka jama'a wajibi ne mu koyi tawali'u mu koyi haɗe kanmu ko da shaɗin na sai gwada maka ni na isa yi maza ta kama'uwa ka buge ta in kan yawan ina maganar tawalu in kawo maganar ibn taimiyya rahimahullah da yake cewa mutane sun kasu kashi hudu duka kowa na cikin ɗaya daga cikin hudun nan ya ce masu masu ɓarna game da neman suna neman girma da ɗaukaka ya ce wannan shi ne halin mafi yawan sarakuna fir'auna gashi mabarnaci gashi kuma mutakabbiri ko yace waɗannan halakakku ne na biyu yace masu barna babu girman kai yace da yawan babarka yanzu barawo ba ruwan shi da girma mazinata ba ruwan su da girma amma barna suke yada yace wannan su ma sun halaka yace masu neman girma amma ba da barna ba yace watakila ma da gyara yace da yawan malamai anan suke tarko suke fada ya ja aya ya ja hadisi ya buga misali ya yi magana mai kyau ya yi larabci amma duk abin da ke cikin ransa a san ni mai girma ne kun gaba ɓanna yake watsa ba amma girman ka yake ya ce wannan ma 'yan wuta ne kashi na hudu ya ce su ne Allah ya ce tilka darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi ولا فسادا والعاقبة للمتقين من دام كراتو من wancan sati malamai mu riba kaiwa kan ma'azi ba ba yana yiwa kana gyaran ba gyara ba kai ba amma kai halakakke ne saboda zuciyarka baka tarbiyantar da ita zuciyarka baka gyara ta ba ka jama'a mu koma mu gyaran zukata Allah ka shirye mu baki daya suratun nas tare take da suratul falak wajen bayar da tsari da kariyar Allah ga bawa ga ɗan adam to ita kuma wannan sura sai ta mai da hankali sosai ga neman tsari daga sharrin shaidan shaɗan kuma mun riga mun san cewa tun da ya je ma annabi adamu da bara ya fito da shi daga aljanna to ya biyo mu nan duniya an koro shi daga aljanna an koro annabi adam kuma an koro mu shi ma an koro shi kuma an ba shi dama a kanmu abdullahi ibn mas'ud ya rawaito hadisi hadisin yana cikin sayu muslim hadisi na 2800 sha hudu ibn mas'ud yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu min al-jinn ba wani daga cikin ku face an wakilta masa abokin hadin sa cikin aljanna don haka kowanne mana yana da wani aljani tare da shi قالوا وإياك يا رسول الله سكتي رزولة هدكي قال وإياي تهدني إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ني ألا ياتمكين أكن سيا مسلم تدواك نبند مسألة فلا يأمرني إلا بخير ني نوبيتي من قومي سيا من دهديني kaga kenan dukkan mu muna tare da shaydanin da muke bukatar mu ita ne mu ita neman tsarin Allah da gare shi akwai hadisin abu huraira wanda bukhari roito hadisi na 1142 muslim hadisin 776 abu huraira yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idan ɗayan ku yayi bacci shedan zai masa kulli guda uku ga kansa zai bugi kowane kulli ce alayka laylun tawilun farqut dare yana da tsawo ta bacci manzo Allah ya ce fa in istayqaza fa zakara Allah halat ukda da ya motsa ce la haula wala quwwata illa billah ce subhanallah ce la ilaha illallah to sai kulli guda ya warware fa in tawadda in halat uqda in yayi alwala sai kulli da biya warware fa in salla in halat uqda in yayi na uku sai duka kulli su warware fa asbaha nashitan tayyiban nafsi manzo Allah ce shine zaka mutu ya waye gari yana cikin dadin rai wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan in ba ka ba sai mutum waye gari da cikin wata damuwa da bakin rai kuma da gajiya da kasala wani hadisi na abu huraira wanda yake cikin bukhari hadisi na 608 muslim hadisi na 389 abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce idan an tada sallah shedan yakan ba da baya walahu durab yana sake iska yana tusa saboda me hatta la yasma at-ta'zin dun baya son yaji wato muryan mai kiran sallah kaga mu yanzu da muke sa lasfikoki kenan muna ƙara sashi ɗaya babbar tusawa da mu abba mijinta amma sauran halittu suna jinta saboda sai ta rufe ƙarar lasfikar da ke kiran sallah fa idza qudiya an-nida'u aqbal in aka gama kira sai ya dawo hatta idza suwiba bis-salati adbar idan an tada sallah ko Allahu akbar Allahu akbar sai ya koma bada baya hatta idza qudiya at-taswibu aqbal in aka gama iqama sai ya dawo don haka ko da ake tada sallah yana nan da shi yake hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi sai ya rika shiga tsakanin mutum da ransa yaqulu uzkur kaza kamanta an yi kaza ka tuna kaza shi yasa wani abin fa ba a tuna shi an tada sallah kawai dai so yake ka dai kau daga ganawa da kake da ubangiji limala mai kun yazkur manzo Allah ce zai tuna masa abin da da bai tuna shi ba hatta ya zalla ar-rajul la yadri kam sallah sai mutum ya gari bai ma san wayar ka nawa ce nayi saboda duk hankalinsa ya dauku yana ta yawo yana waswasi shi na laki tafi abin nan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wani hadisi na safiya binti huyai ummul mu'minin radiyallahu anha wanda yana cikin bukhari hadisi na 7171 annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna shaytana yajri min ibni adama majra dam me yasa annabi faɗi wannan magana manzala yana itikafi sai safiya ta zo ta kawo masa ziyara kun ga ba lantarki ke akwai ba ya zauna wani gefe da ita suka ɗan taɓa fira ta tashi ta fita sai raka ta fitar take da wuya sai ga wasu sabbai guda biyu za su wuce su suka yi kuwe da sauri za su wuce sun ga manzo Allah tare da matarsa sai manzo Allah ce ku dawo ku dawo ala risku ku tsaya yace ku duba ku gani safiya ce matata suka ce manzo Allah kuma mu kai ne za mu tuhuma yace a inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam shi ɗan cikin jinin ɗan adam yake gudana don haka yanzu ba zai guda muku komi ba sai can an jima ko gobe ko can ma wata rana a ran nan fa na taɓa ganin manzon Allah da duhun wata mace wai wace ce to daga nan har ya haifar da sharri akwai hadisi na Abu Huraira a Bukhari hadisi na 2276 Muslim hadisin 134 yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaytanu ahadakum shaydan zai zo ma dan dayan ku fa yaqulu man khalaqa kaza man khalaqa kaza waye kaza waye kaza hatta yaqula man khalaqa rabbak to shi Allah waye shi tace fa idza balaghahu falyasta'iz billahi wal yanti idan haka ta faru to mutum maza maza ya nemi tsarin Allah kuma ya daina wannan tunanin ya ku yan uwa waɗannan surori sun nuna mana cewa kai bawa ba komai kake ba kuma ba kowa kake ba komai na iya cuta maka so baka da mafita illai ka koma ga ubangijinka ka rika neman tsari gare shi kuma waɗannan surorin guda biyu suna cikin manya-manyan wasa'il wanda ake neman tsarin Allah da su musamman daga shirin shaidanu na aljanu da shaidanu na mutane shaidan matukar yana da iko to zai kuri ya sa maka shakka game da Allah in bai yi ba ya sa maka shakka game da manzon Allah in bai yi ba game da alkiyama in ya kasa ya koya maka sabo in bai iya ba ya hana maka aikin lada in ya ga bai iyawa aikin lada sai ya sa mariya a ciki to in duk wannan ya kare ya ga bai iyawa sai ya sa maka sha'awar kanka kai ai su mu mun yi kokari fa wato babu yadda za ka yi kauta daga shaidan sai da neman tsarin Allah waɗannan surori guda biyu ko in ce guda uku Allah ya rufe alƙur'ani da su saboda abin da ke tattare da su wanda ke cikin fatiha fatiha ta kunshi tauhidi kamar yadda za mu ji a karatu na gaba sai Allah ya kawo ikhlas sannan sun ƙunshi neman tsarin Allah daman kuma lokacin da za mu fara karatu fa idan karatu alƙurana sai da muka ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko to da muka zo ƙarshe sai aka ce kuma ce kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas sannan an nemi tsarin hasada ƙarshen karatun ƙur'ani saboda wanda ya karatu to ya samu ni'ima wanda yake da ni'ima ana sa ran ai masa hasada don haka ya nemi tsarin Allah bayan gama karatun sannan duk cikin surori babu kamar fatiha da ita Allah ya buɗe ƙur'ani bayan fatiha duk surori babu kamar birabbil farki da birabbin nas da su Allah ta'ala ya rufe alƙur'ani to bayanin da yawa ɗai ƙaruwa amma lokaci ya riga ya yi saboda haka da wannan za mu ɗauka cewa mun kammala tafsirin suratu alfalak da suratun nas yanzu kuma za mu yi addu'a kamar yadda na ce saidina anas ibn malik a lokacin akwai sahabbai in ya yi saukar ƙurani yakan tara iyalansa su yi addu'a tare su yi amin idan mutum ɗaya addu'a sauran suka ce amin duk sun yi ba ba haka ba annabi musa yake addu'a annabi haruna yake ce amin amma ƙarshe allah ya ce mi ƙad ujibar da'awa kuma an karɓa addu'a saboda haka malamai sun tafi akan duk sanda aka yi khatma ta ƙur'ani karatu na tilawa ko na tadabburi ana iya yin addu'a domin a samu albarka wannan karatu da aka yi to musamman irin wannan karatun da ɗauki shekaru masu yawa ana yi ni wannan saukar ban san shi ne muka fara ta amma na duba kwanan wata daga mun fi shekara goma a cikinta 2009 ko? to kaga 2009 zuwa yau shekara goma sha shida kenan sai wannan tsakiyar wannan ramadan Allah ya ba mu ikon kammala ta don haka daidai ne mu yi tawassuli da karatun nan mu roƙi Allah abubuwan da muke bukata kuma alhamdulillah sun ce sun tara tafsiran daga na wani lokaci na wacce sura suratun nisa to kaga alhamdulillah za mu tara su gaba ɗaya za mu bita su kuma insha Allah za mu sake fitar da su gaba ɗaya ubangiji ka yassare mana mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا لمنا توصلي da wannan karatu da muka yi a tsawon waɗannan shekaru na littafinka daga Fatiha zuwa suratul Nas sura 114 ubangiji mun karanta su mun ji abin da kace a cikin su ya Allah ka ba mu ikon aiki da abinda muka karanta ya Allah abinda muka gane daidai ka tabbatar da mu a kansa inda muka yi kuskuren fahimta Allah ka ba mu gyara ka gwada mu na gyara ka karkata zukatanmu zuwa ga gyara ka ba mu ikon gyara Allah inda in adamtaka ta yi aikinta muka samu tuntuɓe da zalla Allah kai afuwa gare mu kai mana gafara ubangiji ya dauke sarki duk kalma da ke cikin wannan alqur'ani ka ba mu ladarta duk harafi da ke cikin su ka ba mu ladarsa duk alkhairin da ke tattare cikin qur'ani ka azurta mu shi Allah albarkacin wannan karatu da muka yi ka biya bukatun mu na alkhairi Allah albarkacin wannan karatu da muka yi ka yassare mu na al'amuran ya Allah albarkacin wannan karatu da muka yi duk abin da muke bukata na alkhairi ka ba mu shi ya Allah duk abin da muke neman tsarin ka da shari ka kare mu daga gare shi Allah muna tawassuli da wannan karatu duk addu'ar da annabin ka yayi ma kansa ko yayi ma al'ummar ta alkhairi Allah muna roƙon ka wannan abin ga kawunan mu da iyayen mu da ƙasar mu Najeriya da sauran ƙasashen musulmi baki daya ya Allah muna tawassuli da wannan karatu duk abin da annabin kai ne mai tsari da gare shi ga kansa ko ga al'ummar sa ya Allah muna neman tsarin sa gare mu da kawunan mu da iyalan mu da masoyan mu da ƙasar mu Najeriya da sauran ƙasashen musulmi ya Allah yadda muka kammala wannan tafsiri na alƙur'ani cikin lafiya da aminci ubangiji ka gwada muna mun sake dawowa mun koma kammalawa ubangiji ka ƙara mana tsawon rai mai amfani mai albarka ya Allah muna cikin watan Ramadan muna cikin watan alkhairi muna cikin watan albarka muna cikin watan addu'a Allah ka karbi duk addu'o'in da muke Allah ka kawar da dukkan damuwar da muke da ita Allah ka cire dukkan wani tsoro da muke da shi Allah ka samu mana da aminci a Najeriya ka samar da aminci a kasashen musulmi Allah ka samar da abinci a Najeriya Allah ka samar da abinci a Niger da Ghana da sauran kasashen musulmi ya Allah duk abin da yake tarar mu hankali a cikin kasar nan da sauran kasashen musulmi ubangiji kai mana maganin wannan abin da ke tada hankali Allah ka karkato da zuwa zukatanmu zuwa gare ka Allah ka karkato da zukatanmu zuwa ga alkur'ani Allah ka karkato da shugabanninmu zuwa ga rahama da tausayi da dinkayi a gare mu Allah ka karkato da malamai zuwa ga gaskiya da tauhidi da sunna da karantar da ita ubangiji dauke saki duk abin da ke tsakaninmu na fitina Allah ka kawar da shi duk abin da ke tsakaninmu na husuma ka warware shi ka ba mu aminci ka ba mu fahimta ka ba mu zaman lafiya ka ba mu ƙarin arziki ya rabbal alamin Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka gafarta malamanmu wayanda suka karantar da mu Allah duk ka san su Allah ka kai lada wannan karatun gare su wayanda muka karantar da su Allah duk ka san su Allah ka ba mu lada abin da muka karantar da su ubangiji ka kare mu daga fitinar duniya da fitinar mutuwa da fitinar kabari da fitinar lahira ubangiji ka kare mu daga fitinar rayukanmu ka kare mu daga fitinar zukatanmu ka kare mu daga fitinar shaidan Allah duk abin da ake tsoro ake gudu Allah ka kare mu daga gare shi ya Allah wannan masallaci wanda ya gina shi ya sake sabunta shi Allah ka jibince shi Allah ka saka masa da alkhairi ka bashi ladan wannan dimbi alheri da ya asasa wannan masallaci ya haifi masallatai masu yawa ya haifi makarantu masu yawa ya haifi cibiyoyi masu yawa ya Allah duk ka sa musu albarka wayanda suka kama mana wajen gudanar da su da aiwatar da su da karantar da al'umma a cikin su Allah duka saka musu da alkhairi wasu su so riga mu gidan gaskiya wasu limaman mu ne wasu ladannan mu ne wasu abokan karatun mu ne wasu majabakin mu ne ubangiji duka kai rahama cikin kabarin su Allah kuma duka jibinci iyalan su Allah ka kyautata gaban mu ka kyautata bayan mu ka sa rayuwar mu ta kyautai albarka ka sa bayan mu mu bar tarihi na alkhairi wanda babu gurbata a cikin sa Allah duk ni'imar da kake ma dan adam a duniya Allah ka raba da mu a cikin ta Allah duk fitin da ke yawo a duniya Allah ka kare mu daga gare ta ubangiji mu dauke sarki ka saukar da rahamarka gare mu a wannan lokaci da muke sauka alkur'ani ubangiji ka saukar da albarkarka a gare mu ubangiji ka yaye muna damuwa ka yaye muna bakan ciki ka yaye muna sunu Allah ka shigar da mu cikin rahamarka duniya da lahira Allah ka sa mu karshe mai kyau Allah ka sa mu cikin wanda zaka gafarta mu cikin wannan wata Allah ka sa mu cika da kalmar shahada rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa'fu anna ya maulana innaka afuwun karim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من فاتح من داو فاتحة وبذا مدورة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك